عبده ورسوله قوات الربيع الثاني هجر المأيكي صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina na da shekara 1447 wadda yake daidai da goma sha bakwai ga watan goma na shekara ta 2025 miladiya a majalisin da ya gabata mun kammala bayani dangane da mata ta biyu cikin jerin mata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura ita ce ummul mu'minin Aisha bintu Abi Bakr Siddiq radiyallahu anha to baya ga nan mawallafin littafin sai ci gaba da ɗora bayani dama bayanin ya biyo bayan ambatan rasuwar matarsa ta farko Khadija to da ya ambaci wannan ɓangare da ya shafi rasuwar matarsa ta farko to sai ya biyo baya da ambatan matan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura bayan rasuwar matarsa ta farko na na khadija ya ambaci na na sauda ita ce mata ta biyu da ya aura sa'an nan kuma ya ambaci ummuna aisha allah maɗaukakin sarki yadda da su gaba ɗaya to baya ga haka sai ce wa ba'da wafati khadijata bi nahwi shahrin tuwfiya ammuhu abu talib alladhi kana yamna'uhu min adha a'da'ihi bayan rasuwar matarsa khadija da abun da yake kusan kaman wata guda sai babbansa abu talib wanda ya kasance yana kare shi daga cutarwar maƙiyansa shi ma sai ya rasu bayan rasuwar matarsa da abin da bai wuce wata guda ba babbansa shi ma sai ya koma ga Allah wanda ya kasance yake kare shi daga cutarwar maƙiyansa kamar yadda muka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun gabanin ya balaga wannan babba nasa ke ba shi kula da kariya har zuwa lokacin da ya balaga ya kawo munzalin aure wannan babba nashi bai daina kulawa da shi ba sannan kuma ya dinga fito na fito da waɗanda suke ƙoƙarin ganin bayansa aka yi masa wahayi tsangwama da cutarwa ta yawa akan waɗanda yake kira zuwa ga musulunci amma shi babu wanda ya isa ya tunkare shi da cutarwa ko da ma kallon banza saboda yadda wannan babba nasa ya kasa ya tsare sukan cutar da annabin amma sai sun faki idan babban nasa ko kuma in ya dan fita kafin ya dawo ya ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana dan shekara takwas har shi babban nasa ya koma ga Allah bai daina ba da kariya da kulawa manzan Allah ba domin hatta manzon Allah ya yi aure bai daina kula da shi ba. Har annabi ya fara shiga matakin dattawa bai daina kula da annabi ba, sallallahu Alaihi sallama. Ya ce wa ma'a annahu la yukadhibu rasulallahi sallallahu Alaihi wasallam fi ma ja'a bihi bal ya'taqidu sidqahu لم ينطق بالشهادتين حتى آخر لحظة من حياتي yace duk da cewar baya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi wannan babba nasa Abu Talib baya ƙaryata manzon Allah duk abin da annabi ya zo da shi bai ƙaryata ba shine wa ma annahu la yukadhibu rasul sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da ya zo da shi na wannan addini na musulunci kenan wannan babba nasa ya fahimci kirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kira ce wacce take kan turba addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi addini to na fitansu da annabi yayi tsanani yadda annabi ke cewa iyayensu da kakanninsu da suka mutu akan addinin bautan gumaka suna wuta kaga wannan hukunci ne na annabi annabi bai musu hukunci cewa suna cikin ahlul fatara ba kai kuma a yau sai ka zo kana musu wannan hukunci ka fa annabi ne dole hukuncin annabi yana gaba da hukuncin kowa annabi shi kawai jikinsa bai ba shi cewar bautan gumakan nan shine addinin da ya dace a bauta Allah da shi ba yana kan me yana kan fitra dama kullu mauludin yuladu alal fitra duk wani abin da za a haifa a duniya za a haife shi kan fitra ta addinin musulunci to akwai wani cikin mutan makka din ƙurayshawan makka da bai taba sujjada wa gunki ba saboda yana ga babu wata fa'ida da sujjada wa gunki zai amfanar masa da shi yana ta yawo yana neman addini da yake ga shine addini na gaskiya ya je ya zauna da yahudawa ya zauna da nasara duka abubuwan da ya ga suke yi an caccanda wasu abubuwa sai bai gamsu da addinin ba to annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma lokacin da ya taso cikin mutan makka me yasa bai yi sujjada wa gunki ba saboda me akwai addinin annabi ibrahim yana nan ai akwai hadisi cikin sahihul bukhari da muslim da nana khadija take ba da labari cewar annabi sallallahu alaihi wasallama kafin a fara masa wahayi ya kasance na zuwa kogon hira ya yi ibada wace irin ibada yake yi muna gane bayanin annabi yana zuwa kogon hira ya yi ibada wace irin ibada yake ibada kan addinin annabi ibrahim ta kenan babu batun ahlul fatara a wannan lokaci inda an samu wanda suke kan addinin annabi ibrahim su ma mushrikan makkan suna ikirarin cewa suna kan addinin annabi ibrahim yahudawa su ma suna ikirarin cewa suna kan addinin annabi ibrahim kaga fatara kuma shine kwata-kwata babu sakon annabi cikin al'umma to annabi yana zuwa kogon hira yayi ibada kuma lokacin ba a fara masa wahayi ba da an fara masa wahayi sai a ce ai wahayin da ake masa ne yake ibada da shi amma ba a fara masa wahayi ba da me yake ibada kan addinin babanmu annabi ibrahim ka kenan a wannan zamani ba za a kira zamanin da fatara ba shi yasa wanda suka mutu a wannan zamani za a lissafa su cikin mushrikai kamar yadda annabi ya lissafa su saboda akwai wanda su sun mutu ba kan addinin shirkan ba kuma lokacin ba aiko annabin ba ina fata mun gane bayanin nan Allah madaukakin sarki ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushriki mushrikan nan mutan makka da suke sujjada gunki suna da cewa suna kan addinin annabi Ibrahim ka kenan babu batun yankewan annabi tunda su da kansu suna da cewa suna kan addinin annabi Ibrahim tunda annabi Ibrahim ai shi ya gina ɗakin Ka'aba kuma ɗakin Ka'aba suna tinƙaho da ɗakin Ka'aba sannan suna jin cewa shi kakansu ne kuma suna bin addininsa amma annabi Ibrahim ya yi sujjada gunki bai taɓa sujjada gunki ba Yahudawa su ma suna ce a'a su ne akan addinin annabi Ibrahim saboda su ma suna ga suna da dangantaka da shi ta ɓangaren ɗansa Ishaq su waɗannan Qurayshawa Makka suna ga suna da dangantaka da shi ta ɓangaren ɗansa Ismail su kuma Yahudawa Da, da, nasara suna ga suna da dangantaka da annabi ibrahim ta bangaren ɗansa ishaq dama yansa guda biyu ne da ismail da ishaq to mutan makka ƙurayshawa suna da dangantaka da shi ta bangaren ɗansa ismail kakansu ne su kuma yahudu da nasara suna da dangantaka da annabi ibrahim ta bangaren ɗansa ishaq kakansu to kowa sai yake da'awar cewa yana kan addinin annabi ibrahim sai allah ya kore ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan ai annabi ibrahim baba yahudi bane wala nasraniyan ba ba nasare bane walakin kana hanifan musliman shi yana kan addini wanda yake miƙaƙƙen addini wanda ba karkatacce ba ku yahudawa idan kuna so ku kira kanku cewar mabiya addininsa to ku hau kan addini miƙaƙƙe ba karkataccen addini da kuka bauɗar da shi ba haka kuma nasara sai a ƙarshe Allah ce ma kana minal mushrikin kuma annabi Ibrahim ba a cikin mushrikai ku mushrikai inda gaske kuke ce kuna kan addinin annabi Ibrahim to ku hau kan addini mai kakke ba karkatacce na bautan gumaka ba kaga babu batun fatara a wannan lokaci tunda su da kansu sun san addinin annabi ibrahim ɗaya daga cikin mutan makkan zaidu ya zo jingina bayansa jikin ɗakin ka'aba lokacin ba aiko annabi ba sai ga wannan ya zo ya yi sujjada wa gunki wannan ya zo ya nemi albarka wannan ya zo ya yi kaza sai ya ce kai wannan ina ganin ku duk ba kan addinin annabi ibrahim kuke ba in ji zaidu kuma ya rasu ba aiko annabi ba to to me za mu faɗi akan wannan saboda haka babu batun ahlul fatara in ka ce ahlul fatara ka kawo dalili hatu burhanakum ba a magana da fahimta ko da ka a kawo dalili a baje saboda haka ba batun ahlul fatara wallahu ta'ala a'lam akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa da Allah ya ɗauki rayuwarsa cikin mahalarta wannan majalisi namu kuma mutane suna masa shaida wacce take kyakkyawar shaida cewa yana cikin mutane wanda suke nagartattun mutane kuma masu kyautata mu'amala shine malam isa mai kemis sa'idu ne ko isa na'am malam isa mai kemis Allah maɗaukacin sarki ya ɗauki rayuwarsa kusan kwana goma baya satin da ya wuce labari bai iske mu ba sai wannan sati sai bayan mun tashi daga karatu muka ji labarin rasuwarsa muna mika ta'aziyya ga danginsa da iyalansa na wannan babban rashi da aka yi tabbas an yi rashi muna masa addu'a Allah masa afuwa Allah gafarta masa Allah ya rahamshe shi kyawawan ayyukansa Allah ya sa su bi shi Allah ya sa yanzu haka yana cikin ni'ima ayyukansa da yayi nagartattu Allah ya sa suna tare da shi suna ɗebe masa kewa Allah ya tseratar da shi daga azabar kabari Allah ya tseratar da shi daga fitinar tashin alkiyama Allah ya sa aljanna ta firdausu ta zamanto makoma gare shi iyalansa da ya bari ubangiji ka zama wakilinsa cikinsu Ya Ubangiji ka albarkaci bayansa, ya Ubangiji ka tseratar da shi, ka masa rahama, ka masa afuwa, ka yalwata kabarinsa. Sauran waɗanda suka rasu cikin musulmi Allah ka musu afuwa ka gafarta musu. Marasa lafiyanmu Ubangiji ka ba su lafiya. Mu da ka ba mu lafiya ka sanya ta ta zamanto mai amfani gare mu. akwai matar ɗaya daga cikin 'yan uwa da muke tare da su a wannan majalisi wacce ita ma take fama da jinya tana teaching hospital na bauchi ita ma muna mata addu'a allah ba ta lafiya allah ya tashi kafaɗinta ya sanya jinyarta ta zamanto kafara gare ta duk wani wanda yake da bukata cikinmu ubangiji ka san bukatarsa ka biya masa duk wani wanda yake da damuwa komin kashanta ubangiji ka san ta ka yaye masa wannan damana da take shirin fita ubangiji ka albarkace ta ubangiji ka wadata mu da abinci ka sa dukkan mu mu fi karfin abin da zamu ci ya ubangiji ka sa mu fi karfin bukatunmu ya ubangiji ka ƙara karyar mana da farashin abubuwan da muke da bukatuwa zuwa gare su اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته